Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
القسم الثاني فيما يجب على الأحلام من حقوقه صلى الله عليه وسلم
القسم الثاني فتوكشي نبيو na wannan littafi na ashifa bi ta'arifi hukukil mustafa sallallahu alaihi wasallam kalgali ya yi hikima ya nuna mai ilimi ne shi yana da manhaj da tasalsul a wajen abun wato kashi na farko ya rubuta shi ne ya tsara shi akan yanda zai duk irin yadda zai da hujjojin da annabtar annaba za ta tsaya da su risalarsa za ta tsaya to idan wannan ta tsaya kowa ya yadda annabi ne manzo ne to kuma sai a gaya masa haƙƙin da wannan annabin manzo yake da shi akan kowa to abin da yake da ya kafa hujjoji sosai wadda duk wani mai hankali a san wannan annabi ne abinda Allah ya yi masa alaihissalam har abinda ya kare da shi jiya na irin yadda laraba suka sallama suka bi shi suka dinga ba da rawukansu kashe iyayensu da 'ya'yansu saboda shi alaihissalam tare da yadda aka san yadda suke balarabe ba buƙatar wulakanci baya buƙatar ba wanda isa ya shi ko ya hana shi amurbin kulsum mahaifiyarsa kawai abu hind sarki ne sai ya ce uwarsa tana uwar amurbin kulsum tana da jin kai balarabiya ce ta asali tana ji da larabcinta sai mahaifiyarsa ta ce shi sarkin a gayyato min ita mulakanta ta sai aka ce sarki yana gayyatar amurbin kulsum da mahaifiyarsa suka ji shi ya zauna a fada da sarki mahaifiyar ta shiga cikin gidan sarki da mahaifiyar sarki ana zaune ana cikin gida sai ta ce hami ko mun ƙwaryan nan shi kenan sai ta ɗora hannu a ka ta ce yaushe na zama bai waki akwai wanda ya isa ce miko masa wani abu dan yana jin wannan sai ce uwar ta za a mayar baiwa da ya zari takobi sai sala kan sarkin kawai ya ɗauke uwarsa kawai ya tafiyarsa to me wannan ne yadda ya miƙa wuya zai ba da ransa kai kanka ka san ba wasa ya gani ba kashe shi kawai sai ce to haddiduna wa to idina ruwaidan wa takunna liqum mika maqatawina kana mana wani gani gani kana mana gatse yaushe muka zama bayan mahaifiyarka sai bi anna nuridu rayati bida wa nisduruhunna humran karrawina muna fita gurin yaƙi da farar tuta kafin mu dade ta zama kamar jini eh haka yace mala'anar barra hatta daka anna wa zaral bahri namla'uhu safina sauran kasa mun cika shi da mutanen mu da sojoji cikin kogi mun cika shi da jiragen yaƙi lanar duniya wa man adha alaiha wanda kuka shi hina na kuka shi kadirina duniya da duk wanda yake cikin ta a tafin hannun mu yake kawai muna kama wanda muke so duk lokacin da muka ga dama ibn kulsum ya ce nanu gada ta uki da fi kazazin da fadina ko ga rufi rafi dina hukun al'aimani na izalta kaina wa kanal aisari na banu abina wasalu saulatan fi man yalihim wa sunna saulatan fi man yalina wa abu bin nihabi wa bis sabaya wa ubna bil muluki musaffadina yake shi yan uwansa sun je an yaƙi da banu banu banu abu na'ul umuma ɗinsu haka je aka gabza yaƙi ce suka farwa abokan gaba muka far musu su suka dawo da wato kayan ganima mu muka da da sarakunan wancan a maruruwa kawai tsaro mu da wata ganima ba sarakuna za mu kama mai da su bayi wajen isa wajen isa ya ce bishubanin ya raunar katal zaina wa shibin filhurubi mujarrabina muna da abu guda biyu muna da samari wanda suke ganin mutuwa a fagen yaƙi a doci da kuma tsofaffi masu gogewa a fagen yaƙi ya ce to fi ma ya jibu alal anami min hukuki sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan kashi na biyu cikin abin da ya wajaba a kan talikai na haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake kanmu duka na haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a kanmu
قال القاضي أبو الفضل وفقه الله وهذا اسم أخذنا فيه الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه في أول الكتاب ومجموعها في وجوب تطبيقه واتباعه لسنته وطاعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي أبو الفضل alkali abul fadli shine alfiyal da waffaqahu Allah ko Allah ya masa gam da kasar wa iyana wa hadha qism yace wannan kashi ne lahasna fihi kalam mun rere mun tattare zance a cikin sa fi arba'ati abwabin cikin babi hudu alama zakarnahu fi awwalil kitabi kamar yadda na ambata a farkon littafi ko majmu'uha tattaran wa'annan abu guda hudun su a duk abin da zai a cikin hudun shine fi wujubi tasdiqihi a wajen wajabcin gaskata annabi alaihi salam wattiba'ihi da bin sa fi sunnatihi a cikin sunnarsa wa da'atihi da masa biyayya alaihi salatu wassalam wa muhabbatihi da kaunarsa sallallahu alaihi wasallam wa munasahatihi da yi masa nasiha wata wikirihi da mace munasaha ba wa nusihi ba munasahatihi wata wikirihi da girmama shi wa birrihi da yi masa alheri shine duk abin da ka mallaka in yana so za ka iya ɗauka ka ba shi gaba ɗaya kamar yadda sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu yace da annabi alaihi salamu ga rawukan mu ga dukiye mu ko zama shi ita wanda an shi ita kare ba wanda ke so ka bar wanda kake so wanda ka ɗiba ka raba mu da shi mun fi san sa fiye da mun fi jin daɗin sa fiye da wanda ka bar mana shine birrihi kenan wa hukumu salati alaihi wa taslim da hukuncin yin sallama gare shi to salati da sallama gare shi da kuma hukuncin ziyarati kabrihi sallallahu alaihi wasallam da ziyarar kabarin sa mai tsira da amincin Allah
الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته babi na farko cikin farlancin imani da shi da kuma wajibcin masa biyayya da kuma bin sa akan sunnarsa alaihi salam
إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به.
يوه سيتي إذا تقرر bima qaddamnahu idan ya tabbata da abin da muka gabatar da duk abin da a kismi na farko me ya tabbata subutu nubuwati tabbatar annabtarsa wasu hatu risalatihi da ingancin sakonsa to in wannan ta tabbata wajabal imani bihi ba da gaskiya zama wajibi wata sadiquhu fi ma atabihi da gaskata ce cikin duk abin da ya zo da shi
قال الله تعالى وآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الله ما كان سركي فآمنوا بالله ورسوله وارغ شهادة الله ده منزل والنور الذي أنزلنا da kuma hasken da muka saukar shi ne alkur'ani
وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله إنا أرسلناك شاهدا mun aiko ka shahidan mai shaida wa mubashiran mai albashir wani zira mai gargadi da tuminu billahi wa rasulihi don ku ba da gaskiya da Allah da manzansa
وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي هذا يسكاد الله لمن زنس شيني النبي الأمي النبي بقوة صلى الله عليه وسلم dama can ne mana magana akan ma'anar annabi ba uwa ai bara na wuce ila ba sai an sake maimaitawa ba saboda shi kuma akwai bukata ne so to shi annabiyul ummi mizar da take cikin kasancewarsa annabiyul ummi farko abin da ya zo da shi wato ingantacce ne babu kuskure a ciki babu son zuciya saboda duk mutumin da ya koyi karatu gurin wani farko wanda aka koyi karatun a gurinsa yana da minna akan wanda ya koyi karatun wato sama da shi yake to shi ko ba wanda ya koya masa zo da kafin halitta ba wanda yake sama da shi shi ne albinabir ummi sannan an koyi karatu gurin wani to akan iya samu banda zai ba da karatun wani lokacin yakan samu wahami a karatun nasa zai ba da shi a bisa kuskure kuma almajirin almajirin zai karbe shi bisa kuskure kuma zai isar da shi bisa kuskure saboda haka annabiyul ummi abin da yazo da shi babu wannan cikas babu wannan lahanin sannan wanda zai ba da karatu wani lokacin baya kubuta daga sofa na san zuciya zai dan soka san zuciyarsa a ciki akan wani abu da ya dame shi to kuma almajirinsa zai tasiri don shi ma ya tashi son zuciya zai tsorar suraka annabi ummi babu wannan saboda ba wani makaluki bane mai wannan tawayar ya bashi saboda ka daga Allah milladun hakimin khabir ya karba shine mizar annabi ummi
فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين لا يتم إيمان إلا به ولا يصح الإسلام إلا معه قال الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سبيلا.
فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم wajibin muta'ayyun ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne na aini yaka ce na aini ba na kifaya ba wani baya dauke wani na kifaya wani na dauke wani wannan muta'ayyun na aini ne da in yi imani da annaba da su mahaifinsa bai yi ba imanin dan ba zai dauke mahaifin ba mahaifi ya yi ɗansa bai ba imanin mahaifin ba zai dauke wa ɗansa ba idan miji ya yi wannan imanin matarsa ba ta yi ba imanin mijin ba zai dauke matar ba idan mace ta yi mijinta bai yi ba imanin matar ba zai dauke mijin ba idan dan uwa da dan uwa ɗaya ba da gaskiya ɗaya bai bayar ba imanin ɗaya ba zai dauke wa ɗaya ba ba kamar likitanci ba ne in mace ɗaya iya likita sai ya dauke mutanen garin gaba ɗaya in wani ya iya kafinta sai ya dauke mutanen garin gaba ɗaya in wani ya iya gini sai ɗauke mutum kaga wannan wajibin ne alal kifayati amma wannan imanin muta'ayyun na aini ne kowa ya hau kansa la yatimmu imanun illa bihi imani baya cika sai da shi wanda duk bai ba da gaskiya da shi ba a gurin Allah ba musulmi bane wala ba kuma mumini bane wala yasuhu islamun illa ma'ahu sannan musulunci baya inganta illa ma'ahu sai da shi alayhi salatu wassalam to assalam wajibu muta'ayyinun la yatimmu imanun illa bihi fara gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne na aini ya hau kan kowa imani baya cika sai da shi wala yasihu islamun illa ma'ahu musulunci ko ba inganta sai tare da shi qala Allah ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira wanda bai bada gaskiya da Allah da manzansa ba mun tanadar wa kafirai wuta mai tsananin zafi ta ce sa'ir
حدثنا أبو محمد الحسيني الفقيه بقراءتي عليه أبو محمد الحسيني الفقيه يا زنتد مو بقراءتي عليه كراتونا أغريشي حدثنا الإمام أبو علي الطبري الإمام أبو علي الطبري يا زنتد مو حدثنا عبد الجاسر الفارسي عبد الغافر الفارسي يا زنتر دمو حدثنا ابن عمر ابن عمر ابن عمر ويه ابن عمر ويه يا زنتر دمو حدثنا ابن سفيان ابن سفيان يا زنتر دمو حدثنا ابو الحسين ابو الحسين يا زنتر دمو حدثنا أمية بن سكاني أمية بن بسطام يا زنتر دمو حدثنا يزيد بن سعيد زيد بن زريع يا زنتر دمو حدثنا روح عن الآلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ya ce rauhu ya kar ya zantar da mu shi ka karɓo daga alaƙu dan abdurrahman ya ɗan yaƙo
عن أبيه shi ka karɓo daga babansa yaƙo ɗin عن أبي هريرة يكون- رضي الله عنه shi ka karɓo daga sina abu huraira allah ya kare da a gare shi عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga قال manzala mai tsira da mashin allah ya ce أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به
wacce annu mai tsira da mashin allah ce umirtu an uqatilan nasa an umarci ni in yaƙi mutane hatta shaɗu allah ilaha illallah har sai sun ba da gaskiya ba wani sarki abin bauta da gaskiya sai Allah wa yuminu bi kuma su ba da gaskiya da ni wa bima ji'tu bihi da abin da nazo da shi فإذا فإذا فعلوا ذلك أسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله to fa idza fa'alu zalika in suka aikata haka suka ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma suka sai da sallah suka ba da zakka asamu minni dima'un sun kare jinanan su gabarana wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai dai da haƙƙinta kawai haƙƙin nasu shine dukiya sai dai su fudda zakka in kuma yayi wani laifi za a biya diya to shine zai dauka amma banda wannan ba mai taba dukiyarsa jinin sa ma haka ba mai taba shi sai bi haqqiha sai da haƙƙi shine annafsu bin nafsi in rai ya kashe rai to wannan za a kashe shi sannan kuma wanda ibar addini da kuma asayibu zani wanda ya taba aure in yi zina to wannan haƙul islamu ne za a iya zo da jininsa in ta tabbata amma wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabun mutane ko yana gurin Allah idan suka yi ba- suka faɗi wannan kalmar da baki sannan aka ga sun yi sallah sun ba da zakka to hisabun su na gurin Allah da gaske suke ba da gaske suke ba ruwan kowa kuma kowa da iya wannan zai musu hukunci ba ni zai wuce wannan ya shiga hurumin Allah subhanahu wataala to cikin wannan hadisin a can annabi sun ce wa yutu zakata wasu ba da zakka to anan zakkar da ake yakar mutane akai ba ta kuɗi ba ce ba a yakar mutane akan zakkar kuɗi wannan sirri ne tsakanin mai kuɗi da dukiyarsa tsakanin mai kuɗi da dukiyarsa ba a ce hukuma sai ta bincika ta gano ya mallaka ba ko manzala sun shi yake shugabanci halasta ba ba wannan akan sai ce su ya san duke kowa da sara musulunci wata dora wannan ba haƙƙi ne na mutane sirri ne tsakanin su da Allah imanin su zai sa kawai su yi amma sanin dukiyar mutum nan shari'a wata dora haka ba wannan da annaba su faɗa haka sai zakar kiwo ita ake wannan suna bakar jira an ba annabi alaihi suna bar duniya kaga ai yace law mana une iqala ba irin kanu yuduna hali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qataltuhum ala man'iha ko akalan raƙumi suka hana ni inda can suna ba annabi alaihi sai na yake su akan wannan ya da zakkar da ake yaki kenan saboda ita ma ruwan sama Allah yake yi sannan daji ciyawa ta fito su zo su kiwo to wannan haƙƙin na shiga cikin daji su ci abinci ruwan Allah ne ciyawar Allah ce to ita ce ake kwana iya ganin sa a fili a kirga guda nawa yake da su wannan ake shi yasa lokacin da aka ce za a fara shari'a nan Kano su mutanen ba san me ake ba ka sai ta shari'a an mata mummunar fahimta wanda ba san abin da suke wuce suke shikenan kuma za a bu akawun din kowa a san nawa ya mallaka a karɓi zakar su to shari'a ba ta zo da wannan ba haka wannan sai zama zalunci ko kuma a ce a hakan za a shari'a to an saba shari'ar kuma ba ta zo da wannan ba tabbobi kadai su ne ake cewa sai an tabbatar guda nawa mutum yake da su a kansa ake fidda zakar wani wani za ka ce za a shari'a wani sautatan su in abin shari'a to ba za a ƙara ganin gauro ko gauruwa ba shine yin shari'a wani kuma daga nan ba za a ƙara ganin sako ba duk an bai da mutane sama annaba da mala'iku shi kenan an kuma shara kwa zama annabi kwa zama mala'ika mamuddar mutane ne ba annabawa ba ne ba mala'iku ba ne alaihissalam dole sai kaga sabo sai dai a kwaɓa mutane to ba san magana shara duwa ka suka ɗauka mun tafi maka wata shekara aikin hajji da ni da malaha Allah ji kansa alhaji uwa da jakada da kara masa lafiya sai muka sauka a wani hotel a hanyar madina da daddare sai muka haɗu da mutanen dahomi su ma sun zo ayari guda sun kai su talatin da sun ɗinka riguna mazansu da matansu da ta atamfa kuma suna jin yarabanci suna jin hausa to da suna direba ya je kai su hotel san kuka sauka a hotel direba zai je kai ku inda suke da wato dangantaka da su saboda za su ba shi kamasho su ba shi abinci koshi su ba shi kamasho yana da haɗin kai sai dinga kai musu kwastoma masu ciniki to yana sauka sai aka tare su marhaba marhaba marhaba nan da na aka yi musu maraba aka nuna musu guri suka zauna aka zo aka tambaye kowa me kake so sai suka gama sama da su talatin sun gama za su tafi sai mai hotel ya ce ina kuɗi sai jagora ya ce wani irin kuɗi cewa zai ci abinci a maka ibiya sai muka iya ce masu ku taimake ni ya ga daga su ke shi ko an bari suka fita mutum talatin ai sai a kore shi daga aiki sai shekara yana biya kowa hagar abinci da ransa yi masa sai na ce masa kai ya haka sai ce shari'a musulunci ba ita ake a maka ba ce ita ake ce to ƙarya ce akwai inda ake shari'a za ka sai abinci ita a cin da shari'a ke ba za sai abinci ba shi mai hotar ya gade daga ciki ya tare kofa ya ce ba mai fita su ko suka ce babban ce ce ba mai biya sai ce sai a gaya mun ba shari'a musulunci ake a maka muka ce ita ake ice to a ina aka ce ana shari'a sai abinci abu ya fi kiki kaka sai Allah ta akwai dattijuwa a cikinsu da ta ga wanya sai ta zo sai da ce je ka biya su kudin su sai ce to sannan wutar ta mutu eh na ta mutu sabon alallahi wannan ya nuna mana cewa shari'atul islami manudatun bai zahiri ra musulunci da zahiri kai take aiki sai na umar da muke cewa kowa ya yi kokari alherinsa ya fito fili fura abin duk da muka ganka da shi da shi zamu yi maka aiki ba ruwanmu da abin da yake zuciyarka yi kokari alherinka ya fito fili kar kai wani abu ka ce kai manufarka ba wannan bace da ita zamu yi maka aiki domin shari'ar musulunci zahiri ita ce kawai aiki da shi
قال الثاني أبو الفضل وفقه الله والإيمان بالسلم لا غير سلمه به والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق نبوته ورسالة الله له وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله الكتب تصديق القلب لذلك شهادة للشهر لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
تشي فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له شيكنا قال القاضي أبو الفضل القاضي أبو الفضل شين إياد ابن موسى الياسبي السبتي وفقه الله الله يمسك من تكسر وإيانا يقول الإيمان به صلى الله عليه وسلم imani da manzala mai tsira da mace Allah huwa tasdiqu nubuwatihi shine gaskata annabtarsa wa risalati llahi lahu da sakon Allah da ibashi wa tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi wa ma qalahu da gaskata shi cikin duk abin da yazo da shi da kuma duk abin da ya faɗa sannan wa wadaqa ban abaqatu tasdiqil qalbi bizalika shahadatul lisan san daidaituwar gaskatawar zuci akan wannan me wannan in zalikan za ismul ishara yarju ila tasdiqu nubuwati wa risalati llahi lahu tasdiquhu fi ma jaa bihi wa ma qalahu to shine tasdiqul qalbi bi zalika shahadatul lisan shaida harshe ta zama ta daidai da abin da yake zuciyar bi annahu rasulullah shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama fa idza tama'a at-tasdiqu bihi bil qalbi wan nutqu bi shahadati bi zalika bil lisan idan gaskata shi a zuci ya haɗu da furici akan wannan shaidar ya haɗu bil lisani da harshe to tammal imanu bihi imani ya cika da annabi alaihi wasallam wata sadiqu lafu da kuma gaskata shi kamar yadda ya zo a cikin wannan sadisi nafsihi kansa daga ruwayar abdullahi dan umar allah ya kare yadda a gare shi
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شنو رواية عبد الله بن عمر الله يكاري دا أغريسو annabi alaihi salam ya ce umirtu an uqatila nasa umarci ne yaki mutane hatta shadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah hace sun ba da gaskiya sun shaida cewa Allah ɗaya ne kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne
وقد زاده وضوحا في حديث جبريل إذ قال أخبرني عن الإسلام يو يا كارا مسا واتو غارو غاري فتو وفيلي يا كارا في حديث جبريل أتشين حديث جبريل من نشي كارا قومة هجرة إذ قال لو إلتوك يا إندي أخبرني عن الإسلام بأن لا بارم يا مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مسلم إن شاء الله يتشي
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله sai ce musulunci an tashhadu an la ilaha illa ka shaida da harshe ba wani sarkin abun bauta da gaskiya sai Allah kuma shaida Muhammadu Rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam Allah ne
وذكر الأركان الإسلام kuma ya ambaci duk sauran rukunan musulunci wata kimar salatu wata tiyar zakata wata suma ramadana wata hujjar baita in salata ilaihi sabila
ثم سأله عن الإيمان sai kuma tambaye shi akan imani فقال sai ya ce أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ya kaba da gaskiya da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa wal yawmil akhir da lahira sannan sai ce wa tumina bil qadari shi bai jera shi a haka ba an tumina billahi ya ku komai wuya mace yadda akwai Allah kuma Allah gaske da sufofin ubangijin ya yadda da wannan ba tare da daga cikin mayumina aka sarun billahi illa hum mushrikuna mala'ikatihi yana da sauki wa kutubi yana da sauki wa rusuli yana da dan sauki duk suna da sauki wal yawmil akhiri amma tumina billahi ta koya da tumina bil qadari yasa da ya zo sai da ya sake maimaita wa tumi na bilkadari ya bace a jerin wayannan ta adafi ba saboda wahalarsa za ga mutum ana cikin inuwa ce ni mumini ne na yadda da Allah yana ganin wani abu ya gifta sai ya fallasu ga ƙarya yake a cikin sanyin inuwa yake hai a hasiban nasu an yi tura ko an yi kulu aman na hum la yaftanuna ana fitinanta su sai ganshi a fili tsirara nisa annaba ce wa tumina bil qadari khairihi wa sharri al hadisa hai zuwa karshen hadisi
وقد قرر وقد قرر أن الإيمان به مقدم إلى العقد بالجلال والإسلام به مضطر
إلى النطق باللسان
إلى النطق باللسان وهذه حالة محمودة تامة تحسيني أنا أقوم وقنا الشيخ بن عمد الكاني يتي وقصر الإيمان بالتصديق والنطق فيه خلق بالتحقيق to shi ne ce faƙar ƙarrara ya tabbata annal imani bihi ta ba da gaskiya da annabi alaihissalam ya muhtajun ilal akadi biljina yana da buƙatuwar ƙudiri a cikin zuciya yana buƙatuwa wato ƙudiri a cikin zuciya wal islama bihi wannan al'imana bihi wato imani da allah da annabi alaihissalam wal islamu bihi da kuma miƙa wuya gare shi shi dai Allah muzatarrun ya buƙatar ila nutiki bil lisan kuma sai an yi furci da harshe haga abu biyu ne al-aqd bil jinani wa nutqu bil lisan wa hadhihi al-halatu al-mahmudatu tamma wannan shine hali abun yabo kuma cikakke wanda yake da wannan shine mumini
أما الحال المذمومة والشهادة باللسان دون تصديق القلب وهذا هو والنفاق yawa sai ce ammal halu kaga alkali gwanin larabci ne ya ce hazihi halatu kuma ya ce wa ammal halal mazmuma so da halu ana ce da ta halatu ana cewa halu amma dai mu'annas ne nan da ya sa ta ya ce almahamuda ce tamma nan kuma ya ce da ce amal halu bai ce almazamuma bai ce almazamumatu almazamuma da ɗaya ne wato hali kuma abin zargi fa shahadatu bil lisani duna tasdiqin duna tasdiqil qalbi shaidawa a harshe ba tare da gaskatawa zuciya ba wa hadha huwa nifaqu wannan shine munafunci
قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد يشهد إن المنافقين الكاذبون.
kun ga magana qur'ani ta gwanintar maganarsa cewa i Allah idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo maka qalu nashhadu innaka la rasulullah za su faɗa da harje ce mun shaida kai manzon Allah ne ku sai Allah kaga to anan da yace innaka rasulullah da Allah zai karyata su bai ce wallahi shahadu innal munafiqina lakazibuna ba in ya faɗi haka to ya warware manzancin annabi ke na alisira don su sun faɗa sai cewa shi da inar munafiki ne da kajibuna karya cike wannan cewa inna ka rasulullahi ta zama ba gaskiya ba to dan Allah ya warware wannan sai ce qalu na shadu innaka la rasulullahi sai ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu Allah da kai manzansa ne amma waccan kalmar da su suka faɗa ba da gaske suke ba inda bai sa wannan ba shikenan ya yarda cewa ya ce abinda wannan suka faɗa mu annabi manzon Allah ne to Allah ce kariya ce ba manzon Allah bane ba usulubin qur'ani malam sai ta ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu Allah ya yarda ya sani kai manzon sa ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina la kasir ya ce da cewa munafikai kariya suke faɗa suke da baki banda zuciya kaga annabcin ya tabbata manzancin ya tabbata amma shaidar munafukai ba ta gaskiya ba ce
ai ka zubuna fi kaulin zalika an al-itiqadihim wa tasdiqihim
la ya take duna ya ce ya kaji wani fi kaulihim zalika makaryata ne a cikin wannan faɗar tasu an itikadihim a bisa itikadin sa a zuci wata sidiqihim da gaskata wasu babu wahum la ya take duna ko ba sa kudurce wannan falamma lam tasdik zalika jama'iruhum لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم في قلوبهم
خرجوا عن اسم الإيمان سيتي فلما لم تس... لم tusaddik zalika da ma'iruhum yayin da zukatansu ba su gaskata haka ba lam yanfa'uhum an yaqulu bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim bai musu amfani ba su furta da harshe abinda baya cikin zuciyarsu fa kharaju an ismil iman sai suka fita daga cikin sunan imani ba mu'mine bane
ولم يكن لهم في الآخرة hukumu sannan a cikin kiyama a lahira ba sa cikin hukuncin masu imani lokacin da Allah ya kima masu imani ba zai musu ba
in lam yakun ma'ahum imanu domin ba imani tare da su wala wala hiku bil kafirin fi darkil asfal min an-nar za su masu za su riski kafirai a darkil asfal a cikin rufin karshe na wuta a ciki za su shiga dama haka ubangiji zai musu da yau mai kulul munafiquna wal munafiqatu ko kulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqata bismin nurikum in aka hau kan siradi duhu ne ba a ganin takun hannu ba wanda zai gane ke saƙa ba kuma korowa ake gasan ga shiriri karkashi kuma jahannama tana haɓaɓɓaki tana tartsatsi tana rimi tana raƙuma to ana wannan sai an tafi an ba su hasken saboda dangwaliliya suna zuwa tsakiya sai hasken ko ne ya mutu sai su ga mumine a gaba hasken ya haska suna tafiya su sai su ce da mumine unzuruna na kata bismin nurikum ko saurare mu ɗausa na haske su ko ba za su wayoyo ba sauran tafiya da kanin wani ko so yake ya kai ba za su wayo ba sai ce irji'u wa ra'akum faltamisu nura ku koma baya a duniya ake yin imanin gaskiya ku koma ku ɗosano ita kuma lokacin Allah tarwatsa ta babu duniya to suna cikin haka da riba bai na bisu sai kullum a sa wata katanga ta shiga tsakaninsu kawai له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر منك وله العذاب ينادونه ألم نكن معكم sai su fara ba tare da ku muke ba a duniya muna sallah a masallaci daya muna yin azumi mu sha ruwa tare kalu bala walakin na kun fatantun an fusa ku haka ne ma kun fitinanci kawo nan ku wartabtu kuma kuna da shakku wata rabbastun ko kuna kullum kun kasa kunne ku ga bala'i ya samu menene gaskiya sai ubangiji ce al-yawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min allazina kafaru yau ba za a karɓi san ku ko me za ku bayar ba zai fanshe ku ba ku da kafirai ma'awakumun naru hiya maulakum wa bisal masih ku kuma ku muta ce ita ce mai jibintar lamari za ta yi muku shimfiɗa ta yi muku katifa da mayafi ta rungume ku wa bisar masiru Allah ce makoma ta zama wuta ce ta munana to mu munafiki abin da zai same shi kenan Allah ya kiyaye
wa baki alayhi hukumul islami bi ishari sana shahadatu lisan fi ahkam ad-dunya dunya muta'alliqatun bil bil a'immati hukam al-muslimin muslimin alladhina aqamuhum ala al-jawahiri بما أظهروه من العلامة الإسلام لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ولا أمروا بالبحث عنها بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحكم عليها وذم ذلك
وقال هلا شغلت عن قلبه شغلت عن قلبه عن قلبه وسيتي ko baki alaihim hukumul islami abinda ya saura a kansu su ne suka furta kalmar da harshe zuciya ba ta yadda ba ba abinda ya saura gare su sai hukuncin musulunci duk abinda ake wa musulunci shi za musulmi za a musu saboda mai bi zahari shahadatul lisan da bayyana shaidar harshe za a yi musu hukunci na musulmi fi a hakamin duniya a cikin hukuncin duniya almuta allikati bil a'immati wanda ya tsirace ga shugabanni na musulunci wa hukamin musulmina da shugabannin musulmi da alkalai da su shugabanni gaba daya za su yi musu hukunci ne irin na duniya allazina ahkamuhum ala zawahiri su masu hukunci hukuncinsu akan zahiri suke bi ma azharuhu min alamatil islami domin abin da suka bayyana na ga alamar musulunci to a nan masu hukuncin musulunci da shi za su yi masa aiki to wanda ya zo iya wani mugun abu sai a kyale shi annabi alaihi su dan salura su cutatar da shi su komai sai ce a bas saboda mutane zahirin suke gani in na sa aka kashe su sai kuma ya zama suka ga musulunci sacin aka musulunta ma kashe mutane yake ba a san me a ƙasa ba sai ake kare munafiki da munafuncinsa duk hukunce-hukunce na duniya na jana'iza na a ci abinci da shi a yi sallah a yi auratayya da shi duk za a yi wannan su ne a hakamu jini almuta'allika bil ahkamil a'immati hukamil muslimina shine islam yaj'al lil bashari sabilun ila sarairi don ba a sanya wa dan adam tafarki zuwa abin da yake boye ba kuma la umiru bil bahsi anha ba kuma warce su ba akan su bincike akan wannan bal na hannabiyu sallallahu alaihi wasallam ana tahakkumi alaiha annabi mai tsira da mancala ya hana hukunci akan abin da yake boye wa zamma zalika kuma ya zargi wannan wakala halla shaqaqata an qalbihi shin ka tsaga zuciyarsa ka gani lokacin da aka tafi yaki wacan bani juhainata sabai suka tafi yaki aka je aka far musu aka fatattaka su to akwai murdas ibnu nahaikil fadaki shi ya musulunta sai ya firgita ya ce daga karfin da ya hango karfin ya ce musulmi ba su yi wannan karfin ba kan je a kame ne a ribaci ne a kwashe wani dukiya sai ya kora dabbobinsa cikin kogon dutse sai ya koya suna matsowa sai ya ji suna Allahu akbar kabira alhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukuratan wa asila yace musulmi ne sai kai gangaro sai kalmar shahada wani mutum Madina ya zafar takobi da ya je kalmar shahada sai kale shi Usama ta dan zai yana zuwa ko sai tarwatsa kansa sallace la taqulu liman alqa ilaykum assalamu alaikum mu'mina تبتغون أرض الحياة الدنيا وإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا haka Allah ya ce da kuma haka kuke ku tantance annabi ce masa ka tsaga zuciyarsa ka gani sai da numfashin annaba sai dauki ya faɗi kalmar bai huta ba ta kai so saba'in Allah shagarta an kalbihi Allah shagarta an kalbihi ka tsaga zuciyarsa abin da ya faɗa na baki za ka yi kace ba gaskiya ya faɗa ba ka tsaga zuciya ka gani da wannan kalmar ta baki za ka yadda an ce aka yi sai ce to ya rasula ne ma mun gafara sai ce ya zan yi da la'ila da wani ta zo gobe alƙiyama ko samu ce ce ina ma ban musulunta ba sai yau an ce abinda aka abinda annaba sai ɓata rai ya nuna ɓaci shine ajala da usama ciki gaggawa da azamu tasabbuti da rashin tabbatarwa sai to kun ga yau shine babban hadarin da ake da shi na social media facebook din nan da whatsapp din nan hadarin sa ga musulmi ya wuce hankali duk abin da aka saki a ciki ba mai tantancewa ko sai dora sai yake mutane hukunci akai haka akai ke tai ba ji ba gani ba a yanke hukunci daga abin da kai baka san me yake tare da mutum ba to an ce abin da yasa annabi alsun bai bai dora masa diya ba ko lokacin masu saukar da hukuncin diya ba ko kuma saboda da tawili ishe a gurin sa bai ji kalmar ta cika ba yi amfani da wannan sannan na biyu yana da cin da ake umarnin zuwa gurin yakin ba gaban kansa yi ba kamar likita ne in ya je garin yin aikin likita akan mutu ba kamar irin mutum da zai datsu mutum hanya ba ne ya kashe shi hukuncinsa daban yana zuwa da sauki saboda ma'azunin filmu zawala shi yasa aka ce sa aka mai da abin hukuncin lahira aka tsawatar a kansa da kuma sauran musulmi ila mulki yama suraka shari'ar musulunci monokatin bai zahiri da zahiri take aiki
والفرق بين القول والعقل ما ما إلى في الحديث جبريل الشهادة من الإسلام والتصديق من ya ce الإيمان wal farko bainal qawli wal aqli bambanci tsakanin furci da da kuduri maju ila fi hadisi jibril shine abin da ka sanya a hadisin jibril ash-shahadatu min al-islam furci da shaida da baki daga musulunci wa tasdiqu min al-iman gaskata kuma daga cikin imani to sai an hada biyu shi yasa annabi alaihi wasallam ce anta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaida kuran ake so da baki wa tuqima salata wa tutiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bait amma da yace a kabirni anil iman sai ce al iman an tumina billahi kaga tasdiki ake so waccan shahada wannan tasdiki
وبقيت حالتان أخيران أخيرين بين هذين إيجابا أن يصدق بقلبه ثم احترم قبل الافتتاح وقت للشهادة بلسانه
sai ce wa bakiyar halata ni ukura ya ni waɗansu halayen guda biyu sun kuma yi saura bai na hazaini tsakanin wa'annan a shahadatu min islami wata sadiku min iman ya ce biyun da suke saura shine ihdahuma na ɗaya daga ciki an yi saddika bi kalbihi mutum ya kudire gaskata annabi alaihi salamu a zuci sun maye kutaramu sannan sai aka yi masa gaggawa wato mala'ika rai daukar rai shine ya tara sai karbaransa kabla ittisa'i waqatin li shahada kafin ya samu yalwataccen lokacin da zai furta kalmar shahada bi lisanihi sai ya mutu yace faqtul fafi an yi sabani a kansa
وشرط بعضهم من الزمان إيمان
Allah wa shahadatu bihi yace shashin malamai ya shar'anta min tamamil imani da cikin imani alqaula wa shahadatu bihi wato furci da kuma shaida da shi ko ya kudire a zuci sai wannan sannan imanin ya cika kamar yadda can ya faɗa alhalatul mahmudatu tamma
ورآه بعضهم مؤمنا مستوي kujibar مستوي lil jannati Mm.
لقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان yawa sai ya ce wa ra'ahu ba'duhum mu'mina shashen malamai waɗansu ko sun ga cewa shi mumini ne ya ƙudire a zuci kafin ya furta kuma Allah ya masa rasuwa mumini ne mustaujiban lil jannati wanda ya cancanci shiga aljanna bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam don faɗar manzo Allah mai tsira da mucin Allah ya kharuju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min imani zai fita daga wuta wanda a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar zarra na imani amma a nan masana suka ce alkali abin da ya faɗa ba janaba husawa janaba husawa wato hadisin asalinsa ba akan itikadi yake akan usatil musulmi na akai ya karji minan nari man ƙala la ilaha illallah sannan wa fi qalbihi milqalu habbatin min khairi haka annabi alaihi wasallam ya faɗa yana faɗan mumini wanda yake ya faɗi kalmar shahada amma rayuwarsa yana abin da ya ga dama in ya shiga wuta in dai akwai ragowar ƙwayar zarra ta imani a zuciyarsa to zai fita ya ce ya faɗi kalmar da can a duniya a magana annabi sun a nan wanda a duniya ya rayu ya faɗi kalmar amma yana abin da ya ga dama amma ya mutu akwai ragowar imani a zuciyarsa shi ake nufi cewa ima a shi alƙali a nan ya ɗauko hadisin ya sa shi ba a mahallin sa ba ba a mahallin aƙida aka kawo hadisin eh ana ce li kulli jawadin kabwa wa li kulli sarimin nabwa eh li kulli jawadin kabwa wa li kulli sarimin nabwa dukkan ka yawo jini na wuce lokaci na dan dakushewa yin garma kuma yakan zama kuru Allah ya saka musu da alheri
فلم يذكر سوى ما في قلبه ma fil kalbi ما في قلبه yace bai ambata ba sai abin da yake cikin zuciya ce man kana fi qalbihi mithqalu dharratin to shi alkali haka yace wanda annabi alaihi ya faɗi komai ba sai iya na zuci zuciya kawai ya faɗa wa hadha mu'minun bi qalbihi shi wannan mu'mini ne a zuciyarsa ba ko mai sabo bane ba ko mai sakaci bane da barin wannan sa wato barin furcin fi hadha alwajhi wannan shine ingantacce a wannan fuskar haka ya tafi cewa ingantacce ne inda ya kudure a zuci ko bai fada bai mutu shi kenan wanda da kofi hebi ko bi ta haƙi fuska ta biyu wadda ta rage bayan waccan ɗin ita ce
mahalahu وعليه ما يلزمه من الشهادة من الشهادة ولم ينطق بها جملة ولا يستشهد في أمره ولا مرة فهذا يختلف فيه أيضا أيضا الشهادة فسكة بوانشان تفرقه ya kudure a zuci kafin ya furta ya mutu mutuwa ce masa gaggawa wannan ta bi ko an yi saddika bi kalbihi ya gaskata a zuci wai ɗauwila mahalabu sai ya tsawaita jinkirtawa wa alima ma yalzamuhu min ash-shahadati ya san abin da ya hau kansa na furta kalmar a fili walam yanduq biha jumlatan bai furta ta ba ko so daya wala tashhadan fi umrihi wala marrata a rayuwarsa ko so ɗaya bai faɗi kalmar ba fa haza uktilifa fihi aida shi ma na an yi sabani a kansa
faƙila huwa muminin da annahu musaddiqun wata faɗa aka ce shi mumini ne domin annahu musaddiqun domin ya gaskata wa shahadatu min jumlatil a'mal ita kuma shaida ta harshe min jumlatil a'mal tana daga cikin aiki so da ka ba cikin sharaɗin sai da ita kudirin kawai ake so amma kudicin yana cikin aiki abinda malamai su gwada a gani wal islamu ishrahan nabil amal ya bayyana aiki to sai a hada da tazikin da wannan fa huwa asin bi tarkiha shi mai sako ne da barinta ya bar aikin da ake so ya kammala gairu muhalladin ba mai dawama bane a wuta inda ya mutu da wannan bai ta hukunta kalmar ba zuciyar ta da ko ya shiga wuta zai fita wannan shine fuska ta biyu wakila laysa mu'minun ta yuqarina aqluhu shahadatul lisan wata bada aka ce laysa bi mu'minin ba mu'mini bane hatta yi ƙari na akaduhu shahadatar lisani har sai ƙudurinsa ya haɗu da shaida harshe haka ne domin ita shahada kamar ƙulla ciniki ne sai kun faɗa sannan zai tabbata wacce za mu imani kuma ita ce take ƙulla ƙudurin kuma ce ta zamtar da imani tatun ma'ala akali su a sarƙe suke ita a sarƙe take shaida ta baki a sarƙe take tare da kudiri wala ya tummu tasdiqu ma al-muhla tace tasdiqi gaskata baya tabbata ma al-muhla tare da jinkiri illa biha sai da ita wa hada huwa wasahih wannan alƙali ce wannan shine ingantacce shi ma shi ya zaba
wa hada lafzun يفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهم وهذا نبذ wannan ɗan ɗan ƙanƙanin abu ne shine da kamar masu binciken an zo rubutu za ce nubza amfula an yi bayani kaɗan to nabzo ko ce nubza ɗan ƙanƙanin abu ne amma ya kudi ila mutu sa'in minar kalami zai bayi zuwa zance mai roci in aka ce za a buɗa shi fil islami wal imani a cikin musulunci da imani wa abuwa bihima da kuma kofofinsu fi muhimma wannan kusa ne wato ya komo dai zancen wancan wa na kasu huwa bi na kasi ha wa ilala wa ilala kulfa kaza kan nukila ya sauka ne wato karatun ne ya yawa yanzu alkali abinda yake tafiya sai sauka tumbuɗi kawai yanzu yake ya komo babin aƙida ya saki alƙalami yake ta faɗar wa'annan eh wacce ya ji tafi ma wannan kusa cikin ƙaruwa da tawayar imani وهل التجزي ممتنئ kan isuwa ta hannu alamun da ta sidiki a bisa zangar kawai ba da gaskiya da harshe shin wannan yau da a ce ya isa
la ya sirku fihi jumlata ya ce a wato bai inganta ba jumlata inda ma yarzu ila ma za da alayhi min amali yana koma izo abin da ya karu a kansa na aiki kad yuradu fihi bi ikhtilafi sifati to subhanallah ta sace shiga wani abu ko kad yuradu fihi eh daga arat wato bujirowa yana bujirowa a cikin saliktilafi sifati saboda sabanin siffarsa wata bayan halatihi da kuma bayi da wato bambancin halinsa min kuwace kine min kuwace yaqini wato yana nufin wanda ya kudire din bai faɗa a harshe ba wato ya arudu fihi liktilafi sifati ana bujiro saboda sabanin sufofinsa wata bayan halatihi da ko bai wato bambancin halinsa to menene ikhtilafu sifati ta bayan halati shine ya fassara ce min kuwace yaqini karfin yaqinin bai faɗa ba amma yana da ƙarfin yaƙini a zuciyarsa wata samimi itikadi yana da ingantaccen itikadi jazimi wanda ba zai karɓi warwara ba ma'arifacin da ko bayyanar ma'arifa sanin ya fito ƙarara da kuma dawamar wannan halin na imani da kuma halartar zuciya tana kan abin ba taba sauka ko so ɗaya ba shine suka kama misali cewa kamar sai na abubakar radiyallahu anhu akwai kuwatul yaqi tasmimin itiqadi wuduhu ma'rifatin domin ya ga annabi ya ga mu'jiza ya ga halaye sannan dawami halatin ya kuma dawama akan haka sannan zuciyarsa tana kan wannan shi ko cewa akai Allah zai so mutum za a yi masa kaza ba ruwansa annabi alis kadai shine a gabansa ya ce wannan ko bai fito ya faɗa da baki ba to ka sani fa akwai wannan shi ma sake komawa na bas ɗin daban kuma to sai ya ankara sai to fi bas da haza kurujin an gara da ta'alifi buɗe wannan fita daga manufar littafin da na rubuta gudanar maudu'iya ya yi kenan sahaba har jahiziya yau jahiziya kasan jahiz haka yake saboda mamakon karatu in yana magana akan abu yanzu sai ya sauka daga kai ya bayani kamar shafi talatin akan wani abu sai tuna ba akan sai yake magana sai dawo shi ne fukudanin maudu'iya in mace yana da karatu da haka za ka ga in yana rubutu sai ya hankali ne zai iya tsayawa al-maudu'i akan abin da yake magana din shi yasa yana ankara sai to fi bas haza khurujin an garadi ta'alif cikin fada da wannan fita ce daga manufar rubuta littafin ashafa wa fi ma zakarna mu zakarna buniyatun fi ma qaddana insha Allah cikin abin da maka ambata dinnan buniya ya zama ya isar fi ma qaddana cikin abin da muka yi nufi na littafin a shafa insha Allah ta'ala ya isa Allah saka masa da kana tsefe-tsefe ta sosai su can mashi ibrahim da kani a dunkule sa wa kusurar imanin bai ta sadiki wani dubu fiye da hulhu bai ta ودرجها زيادة الإيمان وما يزيد داعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل لا خلف كذا كان نكلا وإن سوني نكلا إن شيء كذا أن شيء كذا أن شيء كذا أن شيء كذا سيسوك لا ساك مسألة a duniya tana girmama alkali iya duk fannin da zai rubutu a kai sai kaga sai ya zaɓi abu mai muhimmanci a musulunci to sai kuma littafin ya samu daraja biyu da darajar fannin daraja mai rubutu nan ana kaddara shi wajen karatu da kuma tsayawa kan gaskiya yana da basira da fikira ba ta wasa ba da saka masu da a wani ba'adi asaratan ko murin tunkirunaha a baya za ku samu asara danniya da san kai abinda yake haɗin ku ne ake ba ku sai suka share salama ka samu a kanmu a wannan me za mu yi sai ya ce to adduna alhaƙar da ji alaikum wata tsaluna la'ar da ji lakum shi duk abin da yake tattare da ubangidansa na haƙƙi da aka ɗora masa yi kare almundahana dan baya ba shi haƙƙinsa kare masa kwangi kare masa wadin abubuwa marasa kyau ko ya dinga yin taba wajen yin aiki duk yanda ka san ana ba shi komai haka zai yi ban ya tashi sai haka da hannu ya ce Allah haƙoƙi na da ke gurin wani karɓa mu bai san lokacin da zai ba shi ba wannan shine magani da annabi a sai fatima in ba shi ibo ba zai nasara ba wannan ita ce hanyar da zai fita duk wanda yake da wannan shugaba ko wani ubangida yana aiki bil haƙi ya fara cutar da shi yana tsotse shi ba ba shi haƙin sa to kare yadda ya ce shi ma zai rama ko ya bi ta hanyar ha'inci zai karya shi ko zai nasara ba amma tun da mu muna da annabi alaihi salam ba kara zuba muke ba ba sallama mu bane to alaihi salam ce mana ga mafita yayi ya gani ba dan gwadawa ba dan ya gaskata magana annabi alaihi salam gaskiya ce yayi zai ga yanda Allah zai masa haka ake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh saboda annabi sun shi ya fare mana nasiha yayi mana komai to mu kuma sai mun masa kaga ma abin nan musharaka ya mana nasiha nasahata wa ballakta wajen isar da sako bisa lumana alisa mai ibi lokacin da wani saurayi ya zo kasan kasan kasan bagazan bagazan bagazan in sahata abiyar a lokacin da ya zo da wannan sufar izo yana zuwa ya zauna gaba na alisa ce zuwa ne kamun izini in dinga zina za a kan sai ce a kujale shi sai ce mari zo ce kana son ai abin da kake so ka yi dinnan kana so ai da mahaifiyarka sai ce zan fance ka da mahaifina da mai da ta bana su kana so a yi da yar uwarka ya faɗi wannan kalma zan fance ka da mahaifina da mahaifiyata kana so a yi da yarka ya ce zan fance ka da mahaifina da mahaifiyata bana su kana so a yi da matarka su yi kukula ma sai ce to duk in aka baka dama duk wacce za ka yi da ita ɗaya tana da irin kaɗan irin wa'annan akwai wanda suke dangantaka da ita kamar yadda aka lissafa maka wa'annan sai annabi alaihi ya dora hannunsa a kirjinsa sai ce Allahumma hadi qalbahu wa ashir farjahu sai ce da zaka min izini yanzu ba zan iya ba to kaga ta nasiha ya bi shi ka gani wanda ya bi shi gurin yaki su fadala ya je tabuk ya je hunaini ya samu ya fake zai tsara masa takobi iji wani abu ya zo tarwatsa masa abin ya tarwatsa a idansa sai annabi ya karɓi ta kai ce zo zo zo sai dafa kirjin sai can wai yaƙi zai ce sai wanda da zan ya zan zan yi zan dauki fansarsa da zai fito sai in kashe shi ta ga yayin nasiha ya bi a hankali ya je an daddauje masa jiki jini na zuba mala'ika izo da izinin Allah in ya yarda a jefa wa garin a hashe bana a nugurkushe su kaf to amma wani gari mu karimu yabon haƙin karimi ne sai ce Allahumma hadi kalbi fa innahum la ya'lamu kuma ina fatan a cikin tsatsan su Allah ya fidda wanda zai bauta wa Allah ɗaya to irin sa ne wannan to shi yayi alayhi salam so da ka ya gama mana nasiha sauran wasu min masa mecece nasihar da za mu yi masa alaihi salamu shi ne mu nakalci sunnarsa mu ba da gaskiya da shi a mu so shi sannan mu nakalci sunnarsa alaihi salam sannan mu aiwatar da sunnarsa alaihi salam sannan mu kare ta lokacin da wani suka tashi gurɓata ta sannan kuma ya yaɗa ta cikin mutane wanda ita ce nasiha ya mana mu kuma mu masa alaihi shi ne sa aka sa aliful musharaka munasaha yana maganar ya kaddara ko da aka ce tumina bil qadar khairihi wa sharrihi to inshora ai in za a yi ta idan mutum ya ba da gaskiya da annabi alaihi kamar da ya faɗa ka gaskata shi da ayyukan da baganarsa da abin da ya faɗa alaihi ai bayan da mutum zai je ya aikata aiki sai ya san hukuncin Allah farkon suratul hujurat abin ta ce da mukin ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli sai ya bashi arife la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli arife bai ce kaza ba abinda za a gabatar din bai faɗa ba saboda duk wani abu da zai zuwa duniya ya shiga ciki idan mutum zai je inshora to sai ya tambayi masana na gaskiya ba maha'inta ba cewa menene matsayin yin inshora tame da tame akwai tare a musulunci haramun na yin shorar rai me za a maka ajalinka yana nan na tafi ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala in yazo sai kan mutu kuma so kake ka mutu da imani kuma Allah ce ya sai ranka da dukiyarka zai biya ka da aljanna inna Allah istara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an maganar kun yi ciniki da Allah zai biya ka da aljanna gaske ne har ma an kafa shaida annabi alaihi salamu shine jaka wakilin mu tsakanin mu da Allah tun da aka rubuta wannan yarjejeniyar Qur'ani sannan aka ɗebo aka ɗauko manyan annabawa guda biyu alaihi masalam annabi Musa alaihi annabi Isa aka ce zama shaida aka rubuta altaban shine ce wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an sannan Allah ce wa man aufa bi adihi min Allah ba kuke jin yafi Allah cika alkawari fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atun bi wa zalika huwa al-fawz al-azim farin ciki da wannan cinikin da kuka shine rabo mai yawa to su waye masu wannan so sai ce at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkari wal hafizun li hududillah wannan ake so kai kaga mai Allah zai ma wannan rai zakewa zakewa zakewa ta inshora in ƴaƴanka ne zaka yi saboda su Allah ce wa yafshal lazina law taraku min khalfihim zurriyatan da afan khaqu alayhim falyattaqullah ji tsoron Allah ita ce inshora ƴaƴanka kana jin tsoron Allah ka dora su to huwa lazina tawalla salihin wannan duk wani abu ne yake zuwa mutane sun far aqidar da Annabi alaihi salam zai mun dauki aqida wata daban da ta zo daga wurare wannan ba a yadda da ita wanda musulunci ta adaki wato at-ta'minu ta'awuni na ta'awun aka yi da shi kawai wanda za ka zo ka zuba kudinka a yi in abu ya taso za a taimaka maka za a taimaki wani da kudin a kan wannan shi ne takahul ina jin masu masu jais bank su sun fito da takahul insurance wannan ita ce daidai a shari'a takahul wadda za a yi kamar yadda ta lafiya da ake yi dinnan wadda gwamnatin tarayya ta fito da ita ta samu lokacinmu a kano an zo da ita sai muka ƙi karɓa sai sai mun tantance nan muka zauna a jami'ar bayar da tsohon nan guest house muka zauna ta ni da malam ibrahim umar kabwal a jikansa da profesa zaharuddin da malam yahaya tanko da malam ibrahim khalil da malam abdulhabu da dr bashir aliyu shugaban limamin alfarka mu muka zauna a nan muka dinga tantance ta muka dinga ɗauko ƙa'idojinta muka ga akwai primary services akwai secondary services don muka bi su tas sannan muka abin da gwamnati take fitarwa da kuma adadin mutanen da za su ga da mutum da matarsa da 'ya'yansa hudu muka ce duk aje ba komai don aka zo abin da aka bayar wannan kamfanin inshorar shi ne za ku yi yarjejeniya da shi ka ce ya za ka ce ga asibitin da kake so ko ya kawo maka asibitai ka zaɓa ya gaya maka irin irinsu da kuma irin services ɗin da suke da shi sai ka zaɓa sai muka rijista da wannan asibitin kuma shi ne zai zama wasu da tsakaninka idan kana zuwa asibitin abin da ake so za su dinga bi su ga abin da ake maka na treatment daidai ne ko an sauka daga ka'ida an ba a daidai ba za su kwaɓe su saboda akwai likitoci a ciki to sau da in an zo akwai kuɗin da za a biya su na commission su masu wannan tunda aiki suka maka na zaɓa maka a saboda bindidigin abin da yake gudana muka ce wannan shi ma daidai ne a shari'a hali sannan kai in ka je aka yi maka service wanda ke primary service za a yi maka kuɗinka ba zai tafi ba amma an za a yi maka secondary services ko ku ga yanka yakan haura abinda ake bayar wato an yadda kai ka cika amma idan wani watan izo ka je aka yi maka primary service kudin da kake shi an zuba kudi dubu ashirin naka misali sai ka je aka yi maka treatment na dubu biyar saura nawa saura dubu goma sha biyar wani watan baka je ba gaba ɗaya dubu ashirin tana nan tawaye a asalin abin su da aka tsara wannan kamfani inshorar kudinsa ne sai muka ce to anan kuskure yake ba dama a yi haka sai dai lokacin da za ka shiga yarjejeniya ka kudire ta kakul kake ta kakul za ka yi lokacin da ka je aka yi maka services din da aka yi maka kudinka suka yi rara to ka yadda asibitin ya karɓi kudin ya sai na'urori a sai magunguna za a wanke asibiti a gyara asibiti a yi komai da kuɗinka saboda waɗansu su amfana to shi ne ta kakuri muka ce halak ne to shi ne ake yin sa to da ta gwamnati ta zo ita ma ta sake samu malamai suka sake duba shi ma suka yadda daidai ne yanzu akan haka ake tafiya to irin wannan ita ce in baka sa masana ba mutum sai jin zai tafi wuta kawai shi ne to haka ake da ake wannan shi karatu baya da ba fassara ba ce karatu ilimi ne sai ka tantance komai ka kalle shi an sai shi don haka ake wannan abu eh to wannan shi ake warin wancan a ce za ka yi wale da sauransu a sai kuma na kaya za ka shigo da su da sauransu wannan malamai kamar shi rufai azzarka a cikin alfido da islami fi saboda yarjeji yana cewa an kuka yarjejina da kamfani za ka shigo da ka jirgin ruwa guda kuka yarjejeniya za ka biya shi za ka dinga biyan su ne shaura kayan ka za su dinga zuwa lafiya in ba su zo lafiya wani ya faru zai biya ka sai ce wannan za ka iya shi ma za ka iya in suka yi suka ci wani ya faru shi kenan amma in shaura haka wacce za ka yi ta gida wata wani abu naka na in wani abu ya taso za a biya ka shi ma ka ce haramun ne ba za ka yi ba so da ba su da bambanci da caca in kana biyan wannan kudin ka je ka nemi yarjejeniyar da kanka ka ce ga yadda za a yi ka biya to in za ka shekara talatin kana biya musifa wata same ka wawa mai baka kobo to da kai da mai zuba caca kullum ana cinye kaɗai kuki ba ku da bambanci to in kuma ka zo kana biya a wannan wata wata na biyu musifar ta faru aka biya ka da wanda ya fara zuba caca yana yin ya ci ɗaya kuke tunaka ba a yi salamu alaikum suna da ilimin amma wanda yake a karan bana ai ba za a sa shi ba sai dai wannan kuma ya danganta ga yadda son zuciya ke ko rashinsa da wannan shi ne amma in mutum in a tsari ne na rayuwa haka gaba ɗaya da wa'ansu shugabanci za a sa wannan su ne za su dubi allah in abu ya taso su tabbatar akwai wanda suka sani kuma wanda suka sanin nan sun za kuma su iya yi tsakaninsu da Allah to sai a sa su a gaba amma aka kisa su to an ɗora abu ba mahallinsa ba su ta alamun al'iyama kenan kuma shi ko mutumin gari haka shi ma in ya tashi yin abin sai nemi wanda suka sani in bai sani taimai wa'yansu da Allah ya ina ina son abu kaza waye ake jin yana da masaniya a wannan kuma zai iya fidda ni to sai a faɗa rudu muka shiga amma da kano ba gari ne mai rudu ba kowane fanni akwai wanda suke sun yi fice a cikinsa in kana neman wannan je ka gurinsu kaga a kano fikihu wanda yake da tushe har zuwa abdullahi dan abbas radiyallahu yana cikin madabu wannan fikihun su malam namu ya gama da ce salsalarsa hakan ulai dan abbas radiyallahu anhu su madinna su haka yake ana to kaga an san su wannan in kana neman tafsiri da luga to je ka jar kasa gidan shams malam shams su ne wannan haka fanni fanni fanni fanni kana neman fiqihu je ka gidan malam shi mai hula kwararre ne kana neman luga da fiqihu je ka gidan malam sani kafin ga haka haka haka duk irin su malam mujin yawa kowane gida gidan malam sarga kwararru ne a kan kaza kwararru ne a kan kaza kwararru ne a kan kaza tana neman sufanci tsura da ka gidan malam adhama to duk abin da ya taso ka san akwai takhassusi a guri kaza kan kawai za a in rigima ta hargitse wa Kano kawai ma inda za su fitar a ci a je gidan malam wani kawai ana zuwa suka ce kaza an yadda wannan fagen su ne amma sai aka zama na kowane mutum ya zama Mr. I know all na san komai ka gani ya zama jack of all trades master ko nan jack of all trades master ko nan ba abin da ya sani shi kenan kawai ba ce mu tafanni ne to zai ta kwaba in zo yin fatawar in yi dinga ba da fatawoyin kai kanka zaka san ba shi da ma'aunin fatawa iyacin abubuwan ba kan daidai yake su amma ya shiga ana ta yada shi yana ta fitar da abu a wajen masu ilimi yana ta tsare shi yana hawa sama da dogon riga ba wando wannan aje wannan da aka shi yasa muka shiga rudani sannan kawon ya labarai biyan kuɗi ake duk wanda ya siya sai a bashi ita saka abin da ya ga dama yana ta shiga cikin mutane ko yana da ilimi ko ba shi da shi rusa abin da musulunci zo da shi yazo ko gina yake da ɗaya ne wannan shine abin haɗari eh kuma dama haɗari ne muke fuskanta faɗi ne na annabi alaihi cewa Allah baya karɓa ilimi a cikin zakatan masu ya cire su mutu zama rabus Allah baya yi duk abin da ka sani a duniya ba abin da Allah yake ragawa sai ilimi shi kaɗai duk abin da iba mutum zai iya karɓe shi saboda ba tare da ya kula ba amma baya wa ilimi haka in yana son janye ilimin kawai sai da dinga ɗauke rawukan masu ilimin da shi za su mutu to daga nan sai a waye gari sai mai sunan malam kuma ba malam ɗin ba ne to sai ko mutane larura za ta taso musu ta rayuwa suna son mafuta wurin su za shi ce su ilu fa a fito bai gaira ilimin fadallo wa adallo tambaye su su bada fatawa ba da ilimi ba su bata su bata kaga da su da sauran da kom Allah zai kama sai sa su gida daya to shine babban hadari a rayuwa masana su kadan marasa sani su yawa kuma su ishi shile su karbe komai sabba annabi alaihi in aka kafatawa ba sa bayarwa sai su tura ta gurin wani shi ma aka tura sai ya zame ya tura wani wani lokaci sai ta zaga mutum saba'in wani lokaci sai ta dawo na farko ba a san shi ba ne sannan ya ga ta ƙi kamsuwa sannan ya daure ya bayar saboda haɗarin da yake cikin ba da fatawa kar a je a shiga wuta amma dai duk abin da mutum zai yi an ce in kana so za ka nemi malami ya maka abu to sai ka samu abu uku tare da shi da ɗaya ka tabbatar ya san fannin na biyu ka gane akwai alamun tsoron Allah tare da shi na uku gane yana da tsantsini na harkar abun duniya to nan ka dogara da shi da shi ne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية وهي أربع آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد سورة الفلق مدنية وهي خمس آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مدنية وهي ست آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين